الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin hudu ga watan biyu watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yau shekara 1448 a ci gaba da karatunmu na littafin wato ainihin addurratul mudiyya fi aqdi al-firqati al-mardiyya na babban malami al'allama abu abdullah muhammad ibn ahmad as-safarini al-mashahura bil'aqidati safariniya za mu tashi karatu na goma albabun rabi'u mala yake cewa albabun rabi'u fi zikirin barzakhi wal kuburi wa ashirati sa'ati wal hashiri wal nushur وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد بابي ميمغانا أكن البرزخ والقبور wani zai ce ato ai albarzakh shine alqubur alqubur shine albarzakh la bainahuma umumun wa khusus hadha min babi atfi alkhas ala al'am lianna kull qabrin barzakhun wa laysa kullu barzakhin qabra duwani kabari barzakhin wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun daka hayatul qabr ita ma alhayatul barzakhiyya ce lakin akwai wanda ai yake mutuwa kuma lam yuqba kaman ghariqa fil ma aw akalatuhu as-sibaa kaga fil haqiqa laysa lahu qabrun yujad lakin alhayatul barzakhiyya nisbati lahu thabita yana cikin rayuwar barzakh amma baya cikin kabari بل العلامة ابن القي العلامة ابن عثيمين رحمه الله yace bal ma abin da yake ainihin wato a zahiri shine abin duk da ake mawa mutum a kabari na jarabawa shi ma wanda ruwa ya cinye ko dabbobin daji suka cinye shi za a yi mushi za a yi mushi faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama idan mutum ya mutu wa udkhila al-qabr nan ya ambace shi ne alal ghalib to duk abin da ya kasance an ambace shi alal ghalibi la mafhuma law kenan ba za ka ce a to in ba a sa shi a kabari ba kenan ba za a yi mai tambaya ba a'a ba zai yiwu ba a duk halin da ya kasance da wanda wuta ta cin ta kone shi da kaza da kaza duka suna ciki sai dai waɗanda wato ainihin aka yi istithna'insu cikin wanda ba za a yi musu azaba ko tambayar ma kabari ba kamar shahidai ya zo cikin nasa'i arrajulin minas sahaba cewa wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama me yasa ba za a yi mashahidi kina abu ne sananne gurinsu lima la yuftanu shuhada'u fi quburihim me yasa ba za a yi jarabawa wa waɗanda suke shahidai ba a kaburburansu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bi barakati suyufi ala unuqihi fitna ai walƙiyar takobi a gefen wuyan shi ta isa ta zama jarabawa gare shi yana ganin mutuwa fa za a yi tabbas amma saboda imani da Allah saboda yarda da abin da ke gurin Allah na aljanna ya jefa kanshi ya shiga wato ainihin fa yaqtuluna wa yuqtalun to haka wannan an riga an gama mai jarabawarsa in dai shahadar tashi ta kasance thabita ta kasance sahiha in bai kasance ya mutu da wani wato hadafi ba domin akwai wanda suna fita yakin lirriya to shi wannan baya ci an gane wannan hakan nan kananan yara da wanda suke majanin yani ghairul mukallafin da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa ba za a yi musu tambayar kabari ba domin shi yaro karami kaga ghairu mukallafin fi hayatihi dunyawiyya fa kaifa fi hayatihi albarzakhiyya anan duniya ba a neman shi da yi kaza yi kaza in bai yi ba a mai hukuba to balantana kuma a cikin kabari tunda wa'annan tambayoyin ya'qubu an-na'imu aw al-iqab bayan tambayoyin akwai ni'ima ko me ko azaba suka ce ban daga wasu kace a za a mai tambaya lakin Allah zai mai ilhama in ya kasance min ahli sa'ada zai amsa kana min ahli shaqawa ba zai amsa suka hujja da cewa ai ga annabi Isa alaihi salam fi fi mahdi ummihi yake cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yayin da yaron da annabi Khadir alaihi salam ya kashe har annabi isa ya ce mai akatalta nafsan zakiya bi ghairi nafsin nabi musa alaihissalam da karji ita shay'an nukura kaga da yazo ba shi amsa wato ainihin ce ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma dughyanan wa kufra ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi yace yaron tubi'a ala al-kufr dama da aka halicce shi an ɗabi'antar da shi fitirar shi ta kafirci ce ba ta musulunci Allahu a'alam almuhim mala ya kulla babin fi zikril barzakh wal qubur game da ambatan barzakh asalin barzakh shine shamaki ko katanga da kuma kaburbura akan ce al qubur akan ce al aqbur yazo a cikin muslim shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ta alfadarin shi sai kamar zai faɗi kada an yulqi an yulqiya aka tambaye sai annabi sallallahu ya waiga sai ga kaburbura a gurin sai ya ce su waye waɗannan kaburburan khamsa aw sitta sai aka ce mai ai wasu mutane ne sun mutu ala shirk har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula alla tata alla tatadafanu da da'autu Allah an yusmi'akum ma kana yusmi'ani ma kana yusmi'uni da na roki Allah ya jiyar da ku abin da yake jiyar da ni ma'ana na fitinar da ake wa mutane a kabarin su domin dabba ce ta jiyo shi ma annabi ya ji sallallahu alaihi wasallam sai dabba ta firgita to kaga riwaya sai aka ce aqbul yana af'ul jam'i ne na qilla sudaka al-qubur wa ashirati sa'a da kuma alamomi na tashin alkiyama faqad jaa ashratuha yani alamatiha wal hashr wan nushur da tayar da mutane da za'i al hashr huwa al ba'th ba'da al maut thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun an nushur kuma tattara mutane da za'i tara su guri daya fil ardil mahshar wanda a gurin kowa sai ya zo karshe ma waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kai waji'a yawma idhin bi jahannam har wuta sai an zo da ita bangiji zai zo maji'an yaliqu bi jalalihi subhana to wannan babi duk zai tattauna wa'annan abubuwa duk da asali babi biyu ne babi na farko zai yi zancen na'imul qabri wa azabuhu da kuma zancen arruh babi na biyu zai zance akan ashratu sa'atu anan sai ya fara dunkule su shi yasa a wata nuska za ga cewa fi dhikri ba'd as-sam'iyyat sai ya hada su dhikru ba'd as-sam'iyyat fi dhikri al-barzakh wal qubur ko a wata nuska kuma ya kawo wato ainihin cewa fi ashratu sa'a kawai fi ashiratu sa'a to dai zancen ashiratu sa'a sai zance da sai ya fara ambatan kabari duk da cewa kabari baya cikin ashiratu sa'a amma min babil munasaba ne ashay'u bi shay'i yuzkar li'annahu dhukirat as-sa'atu فكان لائقا أن يذكر أول منازلها فرقم منازل الآخرة شينيمي القبر وريند النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنجي مقبرتا سأكغينا كوكا jikin kabari aka ce mai zakartar jannata wa lam tabki wa zakartar nara wa lam tabki fa ha anta za tabki ala alqabr aw kama qila fi riwaya shine sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul alqabr awwalu manazil alakhirah farkon marhala farkon zango na tafiya lahira shine kabari in yayi kyau fama ba'dahu khairun min in ya ɓaci fama ba'dahu sharrun min والعياذ بالله وبه نستعين وكل ما صح من الاخبار تابن ده انغنتنا الاخبار الاخبار شيني حديثي انا المرفوعه yake nufi او جاء في التنزيل والاثار ko abin da yazo cikin alqur'ani kaga nan sai yace au jaa ko an alqur'an kullu riwayat allati tuqra min almutawatirat sahiha thabita بطريقه التواتر التي لا تدفع abin da ya zo cikin alkur'ani kuma alkur'ani tanzil ne tanzilun min hakimin hamid wal athari da abubuwan da suka zo cikin athar athar anan yana nufin al atharul mawqufa an sahabati ridwanullahi ta'ala alaihi amma da sharadin kar ya zama sahabin ma'rufan bi ar-riwayati min ahli al-kitab riwayati an ahli kitab in ya kasance yana ji daga ahli kitab kamar su ka'abul ahbar da su nuh albikali to wannan ba a karban abin da ya faɗa dangane da ashraqus sa'a ko abubuwan da suka shafi tashin alkiyama kamar yadda kuma ba a korewa domin ya ce la tusaddiqu ahli kitabi wa la tukadhibu amma sahabin da ya kasance ba a san shi da karba daga ahlul kitabi ba kamar manyan sahabbai irin su abubakar da umar da uthman mathalan radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum sannan ya ruwaito abin da la yuqalu bir ra'ayi ba a faɗin shi da ra'ayi to wannan lahu hukmun raf'a la siyama fil mughayyabat musamman abubuwa na ghaibiyat abin da suka shafi ashraqu sa'a abin da suka shafi hala ahwal ahwal na yawmil qiyamah abuwa na tashin hankali da firgici na ranar alqiyama to lahu hukmun raf'a to shi yasa sai ya kawo athar anan gudu ina fata an gane zaka shi sahabi a cikin addini yana da matsayin da maganar shi takan zama masdar takan zama masdari idan ta cika waɗannan sharuɗa din lasiya ma kuma wanda aka san su da yawan riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan karantar da addini kamar yadda ibnu uthaymin ya kawo waɗannan wato ainihin shuruɗin a gurare mabambanta min fitnatil barzakhi wal qubur na daga jarabawa ta al barzakh wal qubur min babil ataf al am ataf al khas ala al am wanda da muka ambata a cikin tarjumar dai na daga fitna al fitna bi ma'ana al ikhtibar daga fitnatul qabri ta shafi na'imul qabri da me da azabul qabr domin ya ce wa nabluukum bish sharri wal khairi 'aish fitna wa ilaina turja'un kai hatta albala'u yakan zo da ma'anar jarabawa ta alheri ce abla bala'an hasanan fi alghazwa alfulaniya ai wane ya balbala balbalin bala'i mai kyau a yaki kaza wani abu da ake faɗa game da su Khalid da su Ikrima ibn Abi Jahal da su Shurahbil ibn Hasana alladhina ablaw bala'an hasanan fi alfutuhat alfutuhat allati hasalat fi sadri alislam في خلافة الصديق وخلافة أمير المؤمنين عمر وخلافة ذي النورين وعلي رضي الله عنهم أجمعين أم فهمتكم وما أتى في ذا من الأمور da abin da yazo dangane da haka na al'amura al'amuran da suka zo dangance da abin da ya shafi na'imul qabri da azabul qabr sune ya dunkule cikin al'umur الأمور شيني ما حدثت به السنة من أحوال المقبورين في البرزخ هل وندك تكن قبري نا سؤال الملكين ني da na'imul janna ko azabun nari ko nau'i dai da ya shafi waɗannan duka su yake nufi da al'umur na'am ni'ima ta aljanna da azabar ni'ima ta kabari da azabar kabari mu'tazila sun karyata su mu'tazila jahmiya duk ba su yarda da su lalana ahli sunna wal jama'a sun yarda da duk abin da ya zo don littafi ne na aqida shi yasa sai ce wa kullu ma sahha min al akhbari aw jaa fi tanzili wal athari min fitnati al barzakhi wal quburi wa ma ata fi dha min al umuri ma'ana muna imani da wannan gabaki daya muna masu yarda da shi bayan ya ambaci ar-ruh a ƙarshe sai ya ce fa kullu ma an sayyidil khalqi warad min amri hadha al-babi haqqun la yurad ba inkarin sa ni'ma ta kabari ayar al-qur'ani tayi ishara zuwa gare shi fadan Allah ta'ala alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun in suratul nahl kaga cewa shi alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina tayyibina hal lokacin da mala'iku za su zo daukar ran mu'minai suna masu zama cikin tsarki da tsafta da rangwame na Allah da rahamashi yaquluna salamun alaikum kaga dai duka a wannan halin ne mala'iku za su yi musu sallama kuma su ce musu udkhulul janna bima kuntum ta'malun wadda aljanna a gurin ita ce abinda za a kawo mawa mumini a cikin kabarin shi na ni'imar aljanna wanda in ya hango asalin aljannar da asalin tushen da masdarin sai ce rabbi aqimis sa'a a tsayi da ta da alkiyama ya kosa ya tafi gidan shi na asali amma da abin da yake na ni'imar aljanna za a yalwata mushi yusa'u lahu fi qabri za a yalwata mai kabarinsa za a wato yi mai installation a mai wuyarin din jin daɗi na anhar na aljanna da na'imul janna ma'akiluha wa masharibuha wa ladzatuha duka a ce mai yanzu fara taɓa wannan kamar sharan fage ne ba komi ne ba wani to kaga wannan ayat ta yi ishara ibnu uthaymin rahimahullahu ta'ala yace wa hadha yadullu ala annahum ya'tihim na'imul jannati fi awwal yawmin yufariquna ad-dunya ranar da za su bar duniya ranar ni'ma ta aljanna za ta fara zuwa musu wal ma'hud anna alladhi faraqa ad-dunya sayuqafu fi barzakhin bayna ad-dunya wal akhirah aw bayna ad-dunya wal janna aw an-nar wa huwa al-qabr to anan za a fara ni'imtar da mu'min su ko kafirai da waɗanda suke kamar da sunna ta ce ammal almurtab aw almunafiq to su wannan Allah ta'ala ya ce walau tara idh idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq kaga idh ta nuna mai lokaci idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum lokacin daukar ransu wa adbarahum sannan mai wa dhuqu adhab alhariq ana ce musu ku dandana azaba ta gobarar wuta kenan tun daga kabari za a fara azabtar da su cikin suratul anfal cikin an'am ce wato ainihin idh yatawaffa alladhina kafaru idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika a cikin an'am yake cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adhabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al haqqi wa bima kuntum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون kaga shi ma anan za za ainihin wato bujuro musu da azabar tun a cikin kabarinsu sannan ga abinda Allah ya faɗa akan alu fir'aun wa huwa awdah cewa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab ana musu azaba safiya da marece a kabari ranar alkiyama a ce a tura su mafi tsananin azaba hadisai ko fanahika biha hadisan da suka zo kan na'imul qabri wa azabul qabri balagat haddat tawatur inda ba'd al a'imma hadisai na na'imul qabri wa azab daga ciki hadisan da suka bayyana mala'ikun da za su yi tambaya cikin bukhari da muslim ba ambaci sunansu ba amma cikin tirmidhi an ambaci munkarun wa nakir in kana ikhtulifa fi sihhati tasmiya wujudul malakaini amrun muttafaqun bal mujma'un alayh amma tasmiyatuhuma bi munkarin wa nakir mahallu niza'in wa khilaf bin al ulama wa nahnu ka'adatina إذا ثبت تسميتهما بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول إذا لم يثبت فنقول الملكان فحسب أنغانيكم ما يزوتي وأسودان أزرقان قيل أسود الوجه أزرق العين أسود الوجه أزرق العين فسكي شبكي كيرن idanun tsanwaye ba bula bulu za ablagu fi takhwif zai fi kai matuƙa gurin firgitarwa haka in sun zo za su zaunar da mutum a cikin kabari su tambaye shi ya zo cikin sahihai man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyu mumini zai ba da amsa rabbi Allah wa dinil islam nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai a yi kira daga sama cewa an sadaka abdi kenan minas sama Allah ne zai yi kira ce bawa na yayi gaskiya ifrishu lahu min aljanna ya mai shimfiɗa ta ni'ima da jin daɗin aljanna shi kuma wancan an tambaye sai ya ce ha la adri ha la adri duk tambayar da aka mai ya ce ka ina ni mai sani ce mai ladaraita wa la talaita baka sani ba kuma baka nemi sani ba daga kaga ya shigo makarantar jahilai kenan annabi ya ce thumma yudrabu bi mitraqatin min hadid wata guduma ta karfe za a buge shi tsakanin wato ainihin mukamukin shi da kunnen shi fa yasihu sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa thaqalay qarar da zai duk wata halitta za ta ji amma banda mutun da aljanna sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sanar da shi wa hadhi min khususiyatihi al-khassa bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam wa anna al-arwaha wa anna arwah al-wara lam tu'dami ma'a kauniha makhluqatan fastafhimi yace kuma sannan na cikin aqidar mu cewa rayuka na halittu ba sa karewa lam anan bi ma'ana lan lan tu'dama ya'ni fi mustaqbalid dahar rayuka suna cikin abubuwan da khuliqat lil baqa wa laysa lil fana an halicci rayuka ne dan kasu kare amma suna da me suna da farko sabanin mu da falasifa su falasifa suna cewa ar-ruhu min hawadithala awwala laha wa kawai da suke cewa hawadith ne da ba su da farko to daga ciki suna kawo arruh yana da farko kafin ayyuka ai babu ranka ko tunda mun ji yanda wato tabaqat na halittar dan adam yake kasancewa a cikin mahaifiyarsa sanda yana nutfa yana da rai bai da rai mudgha bai da rai alaqa mudgha sa'annan ne فيرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزق فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهذا من الصادق المصدوق أم فهمته to amma rai ba ta karewa da ma'anar bayan an fidda ta ai ta dauke ta ake sai jiki ya bar aiki sai akai mutun kabari a kwantar da shi amma daga baya za a maido mai da ran shi tun kafin a watse daga makabarta lokacin da aka gama rufe shi mutane suna juyawa za a dawo mai da ran shi hatta innahu la yasma'u khafaqa ni'alihim wurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hatta kai yana jin takun sautin tafiya takalman su sannan za a yi mai tambayoyi wannan ran da aka fidda indal maut shine za a mayar inda alfitna aw su'al takadiran shi ne shi arruh an yi maganganu wasu suka ce arruh wato ainihin a jiki ne shi arruh jiki ne wasu suka ce a ba jiki ne ba wani dai abu ne wanda yake ba a iya takhayyulinsa sanan da suka bata sai suka ce baya cikin wannan duniyar kuma baya cikin baya samanta baya kasanta baya hagunta ko damanta ko gabanta ko ko bayanta wanda wannan ahlul kalam suka faɗa ka kama qalu fi dhatillahi subhanahu wataala tamam wa hadha nafyun wa ashaddu sighin nafi mafi tsananin hanyar da mutum zai biya tabbatar ma ba wani abu shine irin wannan ce baya ciki baya waje baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya gaba baya baya wato a takaice babu shi kuma ba ta yanda za a yi shi an fahimta ku kenan wannan maganarsu laziminta shine babu rai ga wannan min abtalil bawatil batil wasu suka ce wadanda wasu malamai suke cewa shi an ruh jismun ne nuraniyun latif jiki ne na haske wanda yake dan kankani wanda ya siri fil jasadi sarayanan nari fil fahim yanda yake shiga cikin jiki kawai da wuta ke shiga cikin gawayi kafin wani lokaci ta zama rushi sannan a kasarayanin ma'i fil laban ibn uthamin yace hadha la la najzimu bihi shi ma wannan ba za mu tabbatar ba menene gaskiya game da sha'anin ar-ruh shine alqur'ani me yace wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila faqat ruhi lamari ne na ubangiji ba abinda aka baku na ilimi ba ku kai ba ku kai ku san shi ku fahimce shi lakin abinda za a iya tabbatarwa a kai shine kamar yadda malam ya faɗa a baiti na ƙarshe fa kullu ma an sayyidil khalqi warad duk abin da ya zo daga shugaban halitta nabi muhammad sallallahu alaihi suna cewa a ce sayyidu waladi adam ba sayyidul khalqi ba domin an ce al khalqu al mala'ika sun shiga ciki wa hunaka ikhtilafun bainal ulama fi tafdili baina at tafadul bainal mala'ika wal wal ins wa ya fi falala mala'iku suka fi ko mutane suka fi ibn taimiyya ya raba gardama ya ce min haithu alibtida mala'iku sun fi mutane so da Allah ya halice su da haske ya keɓance su domin ya tsato ainihin su zauna a sama a gurin shi min haithu alintiha kuma mutane muminai sun fi mala'iku saboda Allah ya zaɓi makwabtaka da su a gidan aljanna mala'iku sai dai su dinga shigowa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim in kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda kaga rahimahullah ya hada ya raba garda don ita ce mas'alar da aka jarabci ibnu abil izz ko akan ta sai da ya shari'a da kusan kusan alƙalai 70 akan wannan mas'ala ko mu ce cikin wasu mas'aloli akan wannan suka kama shi ya ce salihu bani adama ya fi mala'ika da rai su shi mala'ika biyayyar da yake ma'alla ta ɗabi'a ce kamar numfashi da kake yi shi kuma ɗan adam yana da damar ya sha giya yaƙi yana da damar ya yi zina yaƙi yana da damar ya yi shirka yaƙi yana da damar ya yi sata yaƙi saboda tsoron allah suka ce ba ɗaya ba ne an fahimta liyanna hada kawa mashaidanahu ala ayi hal nan ba matsala ce da za a ta tsoma baki a cikinta ba al-ma'asumu man asama Allah fa kullu ma an sayyidil khalqi warad duk abin da yazo daga shugaban halittu min amri hadha al-babi haqqun la yurad a can ajazul baiti ya ce ma'a kauniha makhluqatan ko tare da kasancewar ita rai ta dan adam halitta ce fastafhimi wato ka nemi fahimta ka fahimci wannan istifa'al alladhi yati bi ma'na al-fi'l ko kawara ce ista'jala bi ma'ana ajila an fahimta istanara bi ma'ana anara kadhalika istafhama bi ma'ana fahima fastafhimi yani fafhami mun gane ku fahimta rai makhluki ne wannan raddi ne zuwa ga alfalasifa da suke cewa rai ita ma ba makhluqiya bace ba tana cikin hawadith la bidayata laha aw la awwala laha wannan kwaba ce to duk abin da ya zo daga shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min amri hadha albab na lamarin wannan babun albab bi ma'ana almas'ala wanda magabata suna cewa haka kamar da imam ahmad dangane da hadisin la wudu'a liman lam yadhkur isma allah alaihi sai yace la yasihu shay'an shay'un fi fi hadha albab yani fi hadhihi almas'ala fi hadhihi almas'ala daka a wannan mas'ala ta na'imul barzakh وعذابه وأيضا مسألة الروح duk abin da ya zo daga shugaban halitta to hakkun gaskiya ne la yurad ba a mayar da shi kaga asali ar-ruh min amri rabbi amma sunna ta yi ishara zuwa ga cewa shi ar-ruhu abu ne da yake yura bil ayn ana iya ganin shi da ido amma fa da ka gan shi mala usman to shikenan yawa shi da an gan shi to zance ya zo karshe tunda sai mutun ya mutu ne sun yi hujja da hadisi na abu salama lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wato da ya tabbatar da ran ya rasu sai ya sa hannu ya addu'a ko Allahumma ghafir li abi salama ta warfa darajatahu fi almahdiyyin zuwa ƙarshen addu'ar sannan sai ya ce innar ruha idha kharajat tabi'aha albasar idan rai ya fita ido yana binta ne shi yasa sai ga mutum ya mutu idan shi ya kafe sama don mala'iku in sun fidda ran suna ɗaukar ta zuwa sama ka kenan a shai'un lafi yura lahu that a shai'un lafi yura lahu thatun au yi lahu sifa kenan halitta ce sa'an nan abu ne wanda yake mahsusi malmus abu ne wanda yake mahsus malmus ana iya taɓa shi domin mala'ikun da ke zuwa fidda rai wanda ya zo cikin ahadith suna sanya ta a cikin kafanun min aljanna inna muminin cikin wani kyalle na aljanna za a sa ruhin shi fihi hanut sa mai turare yana kamshi duk saman da aka je sai sai mala'ikun su ce ma dalla wane ne wan fa yadhkurunahu bi ahsani asma'i sai su ambace shi da mafi kyawun sunayensa ai wane ne dan wane dan wane bil aksi kuma bi akbahi asma'i kuma wancan za a dauke ran shi cikin wani tsimma mai doyi duk saman da aka je kafin a wuce sai sun yi Allah wa da ita daga shay'un mahsusun malmusun yumkin an an yu'khadh wa yud'a za iya dauka za iya ajiye shi amma ran yaya take da me aka yi ta jini gare ta ko kashi da tsoka karfe ne ko kata ko kome wannan Allah ya ban makan shi sani mu mu sani inda fatalwa gaskiya ne da yaka tambayi wani naka da ya mutu kai ranka ya yake ja ne ko fari ko baki ko kaza kaga fatawa yana cikin abubuwan da suke wato mauhumatu ne babu su kawai shedanu ne ke wahalar da wasu sai su zo ma da sura wani naka da ya mutu su firgita ka ga ce ai wani yabun fatalwa gane ku amma babu ita a cikin shari'a la min qaribin wala min ba'id wanda ya mutu ya mutu annahum ilaina la yarji'un Allah subhanahu wata'ala ya samu dace to ba yau karatu ya ba mu samu da yawa ba amma la'alla bayanin ya fito ko khairul kalami ma qalla wa dalla sai mu bar shi haka insha Allah